صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta litinin wanda ya dace da ya zamanto ko hudu idan mamanta biyar da wata na zulhijja hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da uku wanda ya dace da hudu da wata na bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da biyu idan tarihi ya inganta Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya mana jagoranci ya kuma ƙara tabbatar da mu akan sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ci gaba da daura a zango na biyu wanda mu'assisatu imamu darul hijira ta shiryar tare da gudunmuwa na 'yan uwa mata akan littafin ta'limul muta'allim tariqat ta'allum wanda a wancan karon mun riga mun fara karatun ko idan ba manta ba mun shigo safaha ta ta nawa kenan ta 21 za mu tashi daidai wa kana yuhka ko masha Allah mali yace وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى an kasance ana hakaito labarin Muhammad dan Ismail wanda aka fi sani da al-Imam al-Bukhari wanda muka sahihu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa kana bada bi kitabis salati mala yace ya fara da karatu da littafin sallah farkon zuwansa wajen malami sai aka fara karantar da shi abun da ya shafi watan littafin sallah ala muhammad bin hassan wajen malaminsa daga cikin malumansa da ake cewa muhammad dan hassan faƙala lahu muhammadu rahimahullahu ta'ala sai malam muhammad yake ce masa allah ya ji kansa ya ce izhab je wa ta'allam ilmin hadith ka koyi ilimin hadisi ka je ka koyi ilimin ilimin hadisi lima ra'a anna zalika li'ilma aliqum bi tab'ihi saboda abinda malam yaga cewa wannan ilimin ya dace shine aliqu ya dace bi tab'ihi da dabi'arsa فطلب علم الحديث سي إمام البخاري يجي يدم علم hadisi. fasara fihi muqaddaman kuma sai kasance a cikin hadisi magabaci shine muqaddam wanda ake gabatarwa da an taso bayanin hadisi yanzu duk duniyar musulmi da an ce al-Imam al-Bukhari kowa ya san sa mana malamin nuna cewa farkon karatu akwai bukatar ka dinga shawartar malamanka ko malaminka abun karatu malam ce fasara muqaddaman ala jami'i a'immatil hadisi sai ya kasance magabaci akan dukkanin malaman gaba kin malaman hadisi kaga akwai malaman sa sun karantar da shi amma ya fi su shahara an fi su sani sa ko wa yanbaghi li talibil ilmi da haka malam ce ya kamata ya dace wa ɗalibin ilimi Allah ya jilisa qariba min al-ustazi kaji ya zauna kusa da malaminsa a inda sabaqi gun fara karatu a inda sabaƙi gun fara karatu malaci kada ya zauna gun tare da malaminsa kusa da malaminsa lokacin da za a fara karatu bi khairi daruratin ba tare da wata larura ba haka kawai ka mallima malam ko ki mallima malama a wajen karatu to wannan na ganin wannan kuma akwai wani killatul adab wani rashin ladabi a tattare da ɗalibi kenan sai ce fayan bagi da haka mal ya ce ya kamata bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustaz qadrul qaus abin da ya kamata ya zamanto tsakaninsa da malaminsa a samu kwatankwacin alƙaus shine baka musan kwari da baka ko to a samu kausi wanda wanda ake sanya abin da ake halba sai a halba sai zaman to shine alqaus baka fa innahu aqrabu ila ila ta'zim malaci wannan yafi kusa zuwa ga girmamawa ma'ana ya dan doki dan tazara tsakaninsa da malami wa yanbaghi li talibil ilmi mali yace ya kamata da dalibin ilimi an yataharraza anil akhlaqi dhamima ya yi ƙoƙari ya kare kansa anil akhlaqi ya taharraza ya kare kansa anil akhlaqi zanima akan ɗabi'u munana azzanima munana na banza fa inna hakilabul ma'nawiyya domin wa'annan ɗabi'un munana mali ce karnuka ne na ma'ana ma'ana idan mutum na da ɗabi'a wacce ke ba ta gari ba to kamar wasu kamar da ka san kare yake cikin mutane abun kyama ko to haka zai kasance shi ma a cikin al'umma abun kyama ko ya farauce ka ko kuma a dinga gudunsa wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tadkhulu al mala'ikatu baytan fihi kalbun mala'iku na rahama ba sa shiga gidan da ke da kai kare duk gidan da ke da kwai kare haka kawai ba don dalilan da ke sanya aza kare ba irin misalin ko gaji haka ko kuma farauta ya halitta mutum ya tarbiyyantar da kare don farauta sannan kuma ana aje kare don gaji a gun wasu wasu faɗi wasu malumai to idan ba da waɗannan dalilan ba sai mutum ya aje shi da mala'ikun rahama ba sa shiga gidansa aw sura ko kuma watan ko kuma mutum mutumi ya zama to gunki haka wa inna ma yata'allamu al-insan bi wasitati al-malak malai ce sani dai shi mutum yana karatu ne yana koyar ilimi ne ta hanyar mala'ika kaga ai karatun gaba ɗaya alkur'ani mala'ika aka baiwa ya zo shugaban halitta da shi shi kuma ya karantar da sahabbai sahabbai suka da tabi'ai tabi'a suka da tabi'u tabi'in har abun ya zo a wajen mu ko to malaci wal akhlaqu dhamima su kuma dabi'u wanda suke munana ko kuma dabi'un banza to arafu fi kitabil akhlaqi ana sanin su ne a cikin wani littafi da ake cewa kitabul akhlaq wa kitabuna hadha malaci wannan littafin namu na ta'alimi la yahtamilu bayanaha baya dauke da bai kunshi bayanin wa'annan dabi'un ba ba littafi bane da aka yi dan bayanin kan dabi'u a littafi ne na nuna wa ɗalibi hanyar karatu karatu ya ce wal yahtariz ya yi ƙoƙari ya kare kansa khususan musamman ma an takabbur akan girman kai ya kyautu da dukkanin ɗalibin ilimi ko ɗaliba ta ilimi ta yi ƙoƙari ta tsare kanta ko ya kare kansa game da abin da ya shafi takabbur girman kai fama takabbur malati kaga tare da girman kai tare da girman kai malati la yahsulul ilmu ba fa samu ilimi ba yadda za a yi mutum da girman kai ya ya samu karatu ƙila mali ya ce an ce al'ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali al'ilmu harbun lil fatal muta'ali shi ilimi yaƙi ne ga saurayin da yake da girman kai ma'ana ilimi yaƙi ne ga saurayi wanda yake da girman kai yake da jiji da kai ba yadda za a yi yadda ga san kamar suna faɗa da juna ne idan mutum na da girman kai to yana faɗa da ilimi ne kenan kaga ba za su jitu ba ko ba za ya same sa ba sai ce kasaili kamar dai ruwa harbun yaƙi ne lil makanil ali ga hurin da yake madaukaki idan aka ce huri yana sama tudu ne iskar ruwa suna iya takawa su hau tudun ban ji ba ruwa suke iya taka su hautu sai dai su gangaro ko tuni da kasar ruwa ba sa iya takawa su taka tudu su ketara haka shi ma duk mutumin da yake da girman kai ba zai samu ilimi ba shine malai yake ce muna sai malai ce wa kuma an faɗa an ce بجد لا بجد بجدي لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجد فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبد ما بجدي da ƙoƙarina kulla mujdin kowane ƙoƙari labi jidda labi jiddin ba da kuma kwaton kaka ba abin da yake sai nuna muna cewa da ƙwazonsa ne da ƙoƙarinsa yake samun dukkanin ɗaukaka a rayuwa sai ce fa hal jaddun bila jiddin bi mujdi shin kakan da mutum yake danganta kansa da shi shi kakan ya ɗaukaka ba tare da wasan ƙoƙari ba ne aske shi kakansa da yake son a danganta sanni dan wane ne dan malam wane ko kuma dan sarki wane shi wannan mutumin da yake danganta kansa da shi aske mutumin ya ɗaukaka ne ba tare da yayi kokari ba ma'ana ana son muka cewa duk wanda yake son ya ɗaukaka to dole sai yayi yayi kokari bi jiddi da kokari na ko kace da kwazo na la bi jiddi kullu mujiddin iyaka kokari ba da kokarin babana ba ni ne kokarin ba baba bane yayi kokarin sai ce fa hal jadd fa hal jadd bila jadd bi mujdi shin kakan da mutum yake danganta kansa ya ce ai mu jikokin wane ne to shi wannan wanan ya ɗaukaka ne ba ta hanyar kokari ba ai sai da yayi kokari cikin abin da yake yi sannan aka san shi a rayuwa ko sai ce fa kam abdul yaqum maqama hurrin wai bawa nawa ne yake tsayuwa matsayar da ai mun san bawa irin shekarun baya akwai bayu amma yanzu alhamdulillah ala ni'matil islam ba bayu ko mali ce to bawa nawa ne da yake tsayuwa a gurin da ɗa yake tsayawa ta dalilin ilimi sai ga mutum bawa ne amma dalilin karatu sai kuma ya tsayi inda ɗa ne ya kamata ya tsaya kuma sai ya abun da ɗan bai yi ba ya ce wa kan hurrin ya ƙomu makama abdin kuma mutum nawa ne wanda yake ɗa yake da incin kansa yake tsayuwa watan matsayin bawa ma'ana wanda yake jahili ko da ya ɗaukaka to takin wayo ake wayuwa gari wanda yake mulka da ya karatu sai ya tsayu a gabansa ya faɗa masa maganganu wanda shi ba zai iya faɗa ba sai kuma a zo gaban mutanen da sun yi karatu shi wancan mai gidan da yake oga sai ya tsayu inda bawan ne ya kamata ya tsaya a wannan wurin ina fata mun fahimci abu ya ce malite fasalin fil jiddi fasali na biyar ya zo ya mana bayani akan aljidd shine kokari والمداء والمواظبة دكما دوما مواظبة دوما والهمة دكما همنتوا ميدا الأمر با الأمر أرفي مالتي ثم لا بد من الجد سنن كسن با مكوا in mutum ya fahimci karatunmu sai ya gano summa lil atafi ce nan harfu ataf ce akan bayanin da ake na baya malaka sun malabudda lahu to bayan mutum ya zaɓi aboki da malami da karatun da zashi to kuma sun sai aka yi abafi shi labudda min aljiddi wal muwazaba ba makawa sai mutum ya yi ƙoƙari kuma ya dawwama kuma ya lazanci karatu dole sai an dage an daure a cikin karatun sannan kuma an lazanci shi karatun li ɗalibin ilimi ga ɗalibin ilimi malaci wa ilaihi li isharatu fil qur'an ga ishara ta isa sai ishara ya dibi alqur'ani mai girma bi qaulihi ta'ala da fadar Allah da yake cewa walladina jahadu fina lalle wa'inda suka yi kokari a tafarkin mu lanahdiyannahum subulana wallahi za mu shiryar da su tafarkin mu wa qauluhu ta'ala da kuma wa qaulihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wa qaulihi وقوله معطوف على بقوله سكما كاش وقوله الواو واو حرف عطف الله يا يحيى يا كي النبي يحيى dan annabi zakariya khudhil kitaba bi quwwa ka rike wannan littafi da ƙarfi ma'ana ka rike shi da himma sannan kuma ka lazimce sa ka dage a kansa وقد قيل حقيقة أنت من طلب شيئا duk wanda ya nemi wani abu a rayuwa wajadda kuma ya yi ƙoƙari gun nemansa to waje da zai samu abin da yake nema duk wanda ya yi ƙoƙari a cikin abu kuma ya yi dage ya yi ƙoƙari a cikinsa malai ce waje da zai samu abin da yake nema wa man ƙara albaba duk wanda ya ƙwanƙwasa ƙofa ƙara'a ƙwanƙwasawa duk wanda ya ƙwanƙwasa ƙofa walajja ya zurfafa ya yi magiya mutum ya nace walajja shi ne nacewa kuka ce zurfafa kuka ce magiya walajja to zai shiga wannan ƙofar ko walija zai shige ta duk wanda ya ƙwanƙwasa ƙofa ya nace ya zurfafa akan buga wannan ƙofar to malam ya ce a kwana a tashi wata rana zai shige wannan ƙofar waƙila malam ya ce an ce bi kadari ma ta ta'anna tanalu ma taman ta tamanna bi kadari ma bi kadari ma tamanna tanalu ma ta bi kadari ma ta ta'anna eh gurgudan wahalarka gurgudan wahalarka ta ta'anna kake wahala iya kwacin iya kwatankwacin wahalarka tanalu ma ta tamanna kake samu abin da kake guri iyakacin wahalarka iya wahalarka akan abu to iya da kake ma abun samu kake samu wannan abu yadda ka wahala in baka dauki abun da muhimmanci ba baka wahala ba to shi ma ba za ka same shi ba amma in ka wahala ka dage akan abu to za ka samu abu da kake so bi kadari ma ta ta'anna tanalu ma tamanna gwargwadon yadda kake wahala akan abu gwargwadon yadda kake samu wannan wannan abu mun fahimta tayyib malaci qila an ce yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi yana da bukata a wajen neman karatu ta'allum neman ilimi kenan wa tafaqquhu da neman sani fil jiddi a cikin kokari salas kan ababe guda uku ma'ana mutum guda uku suna da bukata ko ana da bukatar su a wajen karatu da neman karatu abin nan fahimta al muta'allimu dalibin ilimi dalibin ilimi dole sai yayi kokari dole ɗalibin ilimi sai ya yi wa'annan mutanen guda ku ana da buƙatar su dage su yi ƙoƙari a ciki da fari almuta'allim ɗalibi dole sai ka mai da hankali wajen karatu wal ustazu haka shi ma malami sai ya dage domin karantarwa aiki ne mai wuya sai ya yi bincike ya zo ya karantar kaga shi ma sai ya ba da lokacinsa sai ya ƙoƙari wal abdu haka kuma uba ta da zai ɗauki ɗauyaunin ɗa da zai yi karatun ko in kana fil ahya idan ya kasance yana raye idan uban ya kasance yana raye malam yace an shada ni shehu al-imam al-ustaz sadiduddin ash-shirazi rahmatullahi alaihi lil imam shafi'i babban malami al-ustaz wanda yake al-imam muka ce limami kuka ce jagora al-ustaz malami sadiduddin sunansa ne ko kuma kace wanda yake taushe watan kafofi na addini idan an illata addini ashirazi nisba ce zuwa ga gare su bashiraji rahmatullahi alaihi Allah ya kara masa rahama lil imam shafi'i yace wa'annan abiyatin na imam shafi'i ne yace aljiddu yudini kulla amrin shasi'in kokari yudini yana kusantar da kulla amrin shasi'in kowane al'amari mai nisa abu mai nisa to kokari yake nisa yake kusantar da shi duk abin da yake da yake nesa to kokari yana kusantar da wannan abun waljiddu yaftahu kulla babin mughlaqin yace kuma kokari yana bude dukkanin kofar da aka liƙe kofa da take likakkiya to da kokari mutum yake bude wannan wannan kofar sai ce wa haqqu khalqillahi bil hammi mur'un mafi cancantar cikin halittun Allah da damuwa alhamu bi ma'ana alhuzn mafi cancanta mafi cancantar watan damuwa a cikin bayun Allah shine mutum zu himmatin ma'abuci himma ma'abuci kokari yubla bi aishin dayyiqin wanda aka jarrabe shi da kuncin rayuwa ma'ana a cikin a cikin bayun Allah wanda ya fi cancanta da a ce tabbas yana cikin damuwa da bakin ciki shi ne ɗalibin ilimin da yake da ƙoƙari ɓangaren karatu amma kuma Allah ya jarrabe shi da talauci baya da abin da zai taimaka wa kansa yi karatun bai da abin da zai biya kuɗin karatu balantana ya saya wa kansa littafai to kaga wannan yana cikin cikin damuwa ko sai ma ce wa min dalili alal qada'i wa hukmihi na daga cikin dalilai akan watan qada addarar Allah subhanahu wa ta'ala wa hukumihi da kuma hukuncin Allah bu'usul labibi shine talaucin mutum mai hankali bu'usul labibi talaucin mutum mai hankali kaga mutum gashi nan mai lafiyayyen hankali mai son addini mai son karatu amma kuma sai ga shi gashi Allah ya jarrabe shi da talauci ga mutum ga sunna ya rike ga qur'ani ya haddace amma kuma abun da zai ci gidansa ya gagare sa to wannan min dalili alal qada'i wa hukmihi kenan ko jarrabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa qibu aishin ahmaqi kuma a samu daɗin rayuwa wanda mutum yake wanda yake wawa al-ahmaq kuka ce sakari kuka ce wawa duk shine duk mutum guda ne ko ya ga ce sakari ya ga ce wawa ai duk abu guda ne to talaka mutum mai mutum nagartacce mai hankali ya rayu cikin talauci wannan hukunci ne daga Allah subhanahu wataala kuma qibul aishin ahmaqi jin daɗin rayuwar wanda yake sakarewawa ya more kuma shi ma wani abu ne na hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala sai mala ya ce lakin marruziƙal hija hurimal ghina hurimal ghina lakin marruziƙal hija hurimal ghina sai dai wanda aka arzikta shi da hankali to hori ghina ana haramta shi wadata duk wanda kaga Allah ya bashi watan son karatu da kuma karatun to galiba sai ka iske kuma Allah ya taushe masa bangaren arziki sai ga an haranta masa arziki ko ba haka bane malace gibbani kishiyoyi guda biyu ne miye da miye kenan arziki da karatu to abin da suke kishiya yaftariqa ni sun rabu ayyuta farɗi iya rabuwa ma'ana ba su cika kan haɗuwa ba ba cika samun mutum ba gashi da karatu sannan kuma gashi da da da kuɗi duk da ba a cewa ba a samu akwai amma cikin cikin ɗari in ka samu biyar kayi ƙoƙari ba haka bane cikin malamai kaga mutum ya kai malami amma kuma a same shi da kuɗi kuma har yau zullurai ɗaya wannan sai ake cewa zullurai ne ai ma abuci har sai ga kuɗi kuma ga karatu to yan kaɗin cikin bayan Allah ko cikin malamai to yace bizzani kishoyi guda biyu ne yaftari qani sun rabu da juna ayyu tafarruqi iya rabuwa malai ce wa unshittu li ghairihi kuma an rera min wata waka ta waninsa wani wancan malami kenan ko yace tamannaita an tumsi faqihan munadiran tamannaita ka guri an tumsi ka yammaci gari faqihan kana masanin fikihu masani munaziran wanda ake tattauna mas'ala ta ilimi da shi shine munazir wanda ake zaunawa a yi muqabala ya faɗa a faɗa ta hanyar ilimi bi ghairi ana'in amma kuma ba tare da ka wahala ba kana son ka zamanto malamin da duniya take saurare a dinga zauna da kai ana tattauna da kai matsalolin ilimi amma kuma ba ka son ka wahala a bangaren karatu malace kai wal jununu fununu ita dai hauka kala kala ce wannan dai mahaukaci ne to in mutum zai so ya zama malami kuma bai wahala ba yace ai malaci to a sa cikin riskin mi mahaukata sai ce walaisa isabul mali duna mashakkacin ai abu ne wanda bai yiwa ba yadda za a yi a tara kuɗi ba tare da an wahala ba walaisa isabul mali dula mashakkacin tara kuɗi baya yiwa ba tare da an wahala ba tahammuluha malaci dole ko mutum zai sha wahalar to fal ilmu kaifa yakunu in ko wajen neman kuɗi an wahala to ya kake tsammani wajen ilimi ashe min babi aula afi wahala wajen wajen ilimi saboda mutum ya fi bukatar ilimi da bisa da kuɗi a rayuwa wata matsala ce an turfa an ta sanya ta ana mala yake cewa qala abu tayyib abu tayyib yana cewa almutanabbi wanda asalin su ana masa kunya da almutanabbi yana cikin shu'ara al-asr al-abbasi sha'iri ne wanda ya shahara a duniya musamman akan abun da ya shafi al-balagha wal fasaha yake cewa walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami walam ara aiban fi uyubin nasi yace ban taba ganin wani ba aibi a cikin aibin mutane baki ɗaya na duniya ba wani aibi da ya fito fili wannan ni na gansa a cikin aibin da mutane suke da shi a rayuwa ka naqsil qadirina ala tamami kamar tauyewar wanda yake da ikon ya cika abu sai ya tauye sai ya kasa yace wannan aibi ne abu ne wanda kana da damar ka yi shi kuma sai ka ki yace wannan aibi ne gare ka misali karamin misali kai ke ce zaki dafa abinci ki ciki koshi har ki aje kin aje zazzahi kuma dan bara ya zo ya yi bara ki kasa bashi ai wannan wannan aibi ne a rayuwa ko tun abin da ka kafi karfin shi ne a rayuwa malik ya ce wala budda li talibul ilmi ba makawa dalibin ilimi min saharin layali ya hana ido barci da dare shine saharin layali hana idanu barci da dare ba makawa duk dalibin ilimi wanda ya karbi sunan dalibi kam sai ya hana idanunsa barci da dare kama kala sha'iru kamar da wani mawaƙi yake cewa bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al'ula sahira layali tarumu al'izzata thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra yaghusu al-bahra man talaba al-laali yace bi qadril kaddi gwargwadon wahalarka e tuktasabul ma'ali kake samun ɗaukaka ai tuktasabul ma'ali bi qadril kaddi ana samun ɗaukaka ne iya gwargwadon wahalar mutum a rayuwa yace wa man talabal ula duk ko wanda ya nemi ɗaukaka to sahiran layali zai kwana falke zai hana wa idanunsa barci da dare duk wanda yake son ɗaukaka a ce shi ne to malaki sahiran layali lahi zai hana wa idanunsa barci da dare ka je ka tambayi duk wani wanda ya zama wani abu a duniya to sai da ya hana wa idanunsa barci a karamin misali bara da aka yi aka yi zaben shugaban kasa kana tsammanin shugaban kasa kwana yi wanda yake saman mulki yanzu manta ne da ake ce ma barci ma gaba da saboda so yake da ta kujerar mulki to man qalabal ula sahirin layali mu duk malaman da kaji sun shahara a duniya wallahi ba sa kwana ba sa kwana malamai da suka shahara a duniya ba sa kwana kwana suke suna mutala'a kwana daddare suke suna karatu kai kanu qalilan min al-layli ma yahjurun Allah ce ko suna yin barcin kadan ne ake kwantawa tarumul izza malace kana son ɗaukaka kana son a san ka a ce gaye kuma tana sun matana mu lailan suna kuma ki dinga barci da dare ya ce wusul bahara man talabal la'ali ya wusul bahara duk wanda ko ya so yake son yake neman lu'ulu la'ali jan lu'ulu ne al-lu'ulu duk wanda ke son lu'ulu to ya wusul bahara zai nutsa cikin cikin teku in kana son ko lu'ulu sai ka shiga sai ka shiga teku malai ce uluwul ka'abi bil himamil awali dokakar watan alka'ab alka'ab shine ƙauƙauro ƙwagwarin mutum to uluwul ka'abi ɗaukakar ƙwagwarin mutum bil himamil awali tana da alatara ta yune da himma himmomin shi masu girma duk wanda kaga ya zamanto ya ɗauka a rayuwa to himma ce ki da yana da himma akan abun kuma himma ba karama ba wa izzul mar'i malci kuftu kuma kaga shi ɗaukakan mutum a rayuwa fi saharin layali tana tattare da hana wa idanu barci da daddare ya ce wa marrama la'ula min ghairi kaddin duk wanda yake son ɗaukaka ba tare da ya wahala ba wa marrama la'ula ai wa man qasada al-ula duk wanda yake nihin ya dauka a duniya min ghairi kaddin bai wahala ba falace to adaa al-umra fi talab al-muhali zai bata shekarunsa zai bannata rayuwarsa fi talab al-mahali cikin abun da baya yiwa shine al-muhal adaa al-umra fi talab al-mahali zai bata shekarunsa a cikin neman abun da baya baya yiwuwa ya ce taraktun noma rabbi fil layali ya ce ya ubangiji na taraktun noma rabbi fil layali ya ce ya ubangiji na na bar barci da daddare da ajiyar ridaka ba don komi ba sai don samun yardarka ya maulal mawali ya shugaban shugaban ne ya sarkin sarakuna ko fawaffiqni daka ya Allah ka datar da ni ila tahsili ilmin zuwa ga samun wani ilimi wa ballaghni kuma ka cika ka isar da ni ila aqsal ma'ali zuwa ga matuka wajen ɗaukaka fawaffiqni ya Allah ka datar da ni ila tahsili ilmin zuwa ga samun wani ilimi wa ballaghni ka isar da ni ila aqsal ma'ali zuwa ga matuƙa wajen ɗaukaka a rayuwa malam yace wa qila an ce ittakhidil layla jamalan e ka riki dare a matsayin ka raƙumin hawanka ka riki dare a matsayin raƙumi hawa me ake da raƙumi ana hawa ne don a yi bulaguro to in kana son ka kai da ɗaukaka to ya zaman to da daddare duk abin da za ka yi ka dinga firifare ke shi cikin dare ya ce tudrik bihi amala to za ka riski burinka a rayuwa idan ka riƙi dare a matsayin raƙumi abin hawa abin da kake ɓannatawa kana don ka haƙa wannan a hadafinka malice tudrik bihi amala to za ka riski gurace guracen ka duk ɗalibin da ya karatu a jami'a ya sani da dare raba a kwana kawai kwana hulki ake yi kaga mutum ya fa yana ta fama da muzakira da moji dan da ya samu yayi ba ni dai kin ne ya rabu da jami'a ba haka bane to haka malice idan mutum ya riƙi dare ya riƙe dare a matsayin raƙumi to zai riski riski abin da yake guri amala guri al'amlu fa'ala al-musannifu rahimahullahu ta'ala mawallafin littafi Allah ya ji kansa yake cewa wa qad ittafaqa li nazmun fi hadha al-ma'na yace haƙiƙan ya dace da ni wani tsare wani waƙe a cikin wannan ma'ana wanda ma'anarsa ta zo daidai da abin da aka faɗa man sha'a an yahtawi amalahu jumala falyattakhidh laylahu fi darkiha jamala mala yace man sha'a duk wanda yake so an yahtawi ya tattara amalahu jumala bukatunsa ko gurace-guracensa baki daya duk wanda yake so ya hada gurace-guracensa ya tattara gurinsa baki daya ya bi mai cimma gurinsa a rayuwa to falyattakhil lailahu fi darkiha jamala ai falyattakhil jamalan lailahu fi darkiha watan ya riki falyattakhil lailahu ya riki daransa fi darkiha a gun riskar wa'annan gorace-goracensa jamala a matsayin raƙumin hawa ya zamanto da dare ke tashi yana tsara wa'annan ababen sai malace aqli ta'amaka ka karantar da abincinka aqlil ta'amaka ka karantar da abincinka kai tahba bihi sahran dan ka rabotu da samun kwana falke shine kai tahwa bihi sahara dan ka samu karibaci watan karabauta da da tashi daga dare in shi ita ya sahibi an tablughal kamala in har kana bukatar ka riski ka isa da cikar kamalar burinka ya kai abokina in shi ita in har kana son ya sahibi ya kai abokina mai karatu an tablughal kamala ka waton ka cika waton burinka na rayuwa baki daya ina fatan mun fahimci wannan abiyati mafo tayyib malaci wa qila an kuma ce man ashara nafsahu bil layli duk wanda watan ya duk wanda ya hana wa idanunsa barci da dare faqad farraha qalbahu bin nahari to haƙiƙan ya hutar da zuciyarsa da rana wala budda li talibil ilmi ba makawa ga ɗalibin ilimi min al muwazabati da sai ya dawwama ala darsi akan darasi ɗalibin ilimi akwai buƙatuwar ka dawwama akan ka darasin da aka yi maka والتكرار da kuma maimaita takara maimaita karatun fi awwalin laili wa akhirihi a farkon dare da kuma ƙarshen daren fa inna ma bainal isha'aini mala yace kaga amma kaga abun da ke tsakanin isha'i guda biyu ma'ana sallar magariba da sallar lisha wa waqti sahari da kuma lokacin da alfijiri ke ketuwa kafin ketuwa alfijiri waqtun mubarakun lokaci ne mai albarka in kana son ka yi karatu ya zauna mana ce ga shawara waqti sahari da lokacin da alfijiri ya keto ko ketuwa alfijiri kuma tsakanin magariba da lisha to kai kokari ka riƙe da wa'annan wannan lokacin kila fil ma'ana kila fil ma'ana shi'irun ma ya ce an faɗi wani waƙe a cikin wannan ma'anar ne da da malam ya ambata me aka faɗa aka ce ya ɗalibil ya ɗalibil ilmi bashir da wara wa jannibin noma wa turku shaba'a ko wa turku shiba'a dawim ala darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qama wartafa'a ya ɗalibil ilmi ya kai ɗalibin ilimi bashir da wara ka rungumi tsantseni shine bashin ka rungumi tsantseni a rayuwa wajen nubin nauma kuma ka nisanci an noma barci ba a son ɗalibin ilimi wallahi ya dinga kwana eh wajen nubin noma ka nisanci abin da ake cewa kwana wata riki shaba'a kuma ka bar cika ciki da abinci ba a son ba a son ɗalibin ilimi na ci saboda da mutum ya ci ya ƙoshi sai me sai kwana kuma da an kwanta ba za a iya tashi shi kuma duka cikin dare ake so a yi muraja ko sai ce dawo ala darasi ka dawwama akan darasinka akan karatunka la tufariquhu kad ka rabu da karatunka kad ka rabu da shi kad ka rabu da karatu ka dibi irin misalin Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala gyaran mantar yake gyaran mantar yake yi amma kuma in aka zo in babu aiki kai karatu yake duk da zai je yana tare da karatun ana muraja'a yace fa ilmu bid darsi فالعلم قام بالدرس وارتفع قام وارتفع العلم بالدرس yace kaga ilimi ya ɗaukaka ne kuma ya tsayu ta hanyar darasi ta hanyar karatu ilimi yana tsayuwa ne kuma ya ɗaukaka ta hanyar yawan karatu ko yawan karatu to da wannan ke sanya ilimi waton ya tsayu kuma ya ɗaukaka sai mutum ya samu kaso mai yawa a cikin a cikin karatu amma in baka da kara baka bincike baka karatu to bai da za ka tattara ka tattara ma'alumat ka tattara abubuwa na karatu masu yawa sai ma da yake cewa fayyartani mu ayyamul hadathati don haka ɗalibin ilimi ko ɗalibar ilimi ta yi ƙoƙari ta ribanci ayyamul hadathati kwanakin kwanakin kurciya ko yarinta mutum ya ribanci kwanakin kwanakin yarinta ayyamul hadatha kwanakin yarinta malamai suna cewa wasan karatu na na karamin yaro kamar rubutu ne akan dutse ko na babban mutum kuma kamar rubutu ne akan akan ruwa kaga akwai bambanci duk abin da aka rubuta saman dutse to abun zai tabbata ko abin da aka rubuta saman ruwa kana rubutawa yana ne yana gogewa to da haka musamman mutum ya tsaye karatu a yarinta to zai fi more karatu shi sa duk wani malami daga gari a duniya mafi yayin da suka shahara to suna ƙananan ne suke suke karatu irin su imamu malik imamu shafi'i ahmad bin hanbali da sauran malaman da suka shahara a duniya suna ƙananan suke karatu وعنفوان الشباب وعنفوان الشباب da kuma dangin dangin samarta ma'ana dangin lokacin da mutum yake cikin samarta shine unfuwan ko kuma ka ce fage na na samarta kama kila kamar da aka ce bi qadar kaddi tu'ta ma tarumu faman rama almuna laylan yaqumu wa ayyamul hadathati faqtanimuha ala innal hadathata la tadumu malace bi qadar kaddi ai tu'ta ma tarumu bi qadar kaddi gwargwadon wahalarka ake baka abin da kake so bi qadarin kaddi ta ma tauru gwargwadon wahalarka ake baka abin da kake nema famar ramal muna duk wanda ya yi nufin wani guri a rayuwa to lailan ya komu to ba shakka wasu ya tashi da dare dole sai ya falka wa ayyamal hadathati kaga kwanakin yarinta faghtanimha malati karibace ta ka more ta ta hanyar karatu ala malaci ku saurara innal hadathata la tadumu lalle kwanakin yarinta ba sa dawama lokacin kurciya ba ta ba ta dawama ko wala yajhidu nafsahu juhadan malaci kada ya wahalar da rayuwarsa iya wahala kada mutum ya wahalar da rayuwarsa iya wahala har ya kasa yin karatu da muraja'a wala yud'ifu nafsa hatta yanqati 'anil amal kuma kada ya raunar da ransa har ya yanke game da barin aiki mutum ya zamanto shi ga shi bai aiki kawai ya zauna shi bai da aiki a kada ka raunar da ranka sannan kuma kada ka wahalar da rayuwa bal yasta'milu ar-rifqa fi dhalika sai dai ma ya ce mutum ya yi amfani da tausasawa a cikin wannan baki daya warrifu ma ce kaga tausasawa aslun azimin wani tushe ne mai girma fi jami'il ashiya a cikin dukkanin ababe baki daya qala alaihi salatu wassalam yace manzon Allah yana cewa ala ku saurara inna hadha ad-dina lalle wannan addinin musulunci matinin mai karhi ne wannan addini akwai ƙarfi gare sa da ka fa'aughilu fihi ku shige sa bi rifqin watan da tausasawa wannan addini na musulunci mai tsautse mai matinin mai ƙarfi ne fa'aughilu fihi ku shiga a cikinsa bi rifqin ta hanyar tausasawa tausayawa wala tubaghid ala nafsika ibadatallah kada ka wala tubaghid ala nafsika kada ka kyamatar da ranka ka sawa ranka kyamar ibadatullah ta'ala bautar Allah kad a waye gari kana kyamar wata daga cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala fa innal mumbatta kaga wanda yake tafiya shi shi kadai shi da almumbatta wanda ya zare wa mutane wanda shi shi kadai ne saniyar ware kenan ko la ardal qata'a bai kai inda yake da bukata ya kai ba wala zaharan abqa kuma bai hutar da abin da yake sama gan sama ma'ana abin da malai yake so ya nuna muna kar ka ɗauki abin da zahi kar ka ɗauki abin da zahi wanda ya ɗauko abin hawansa wuta wuta garin da nisa sannan kuma dabbarsa bata huta ba sai zai iya tafiya da zashi to haka kai ma wajen karatu su ka ka ɗauko kwaso littafai ka ɗauko wanga ka ɗauko wanga sai kai ka ɗauko littafi ba kai ƙarshe sai ka aje shi sai shiga gare ka kuma wanda ka karanta ma ya kamanta baka rike nan baka rike can ba ina ba mun fahimta da haka sai a ta a tausasa wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah yake cewa nafsuka matiyatuka rayuwarka dabbaka ce matiya almatiyatu dabba rayuwarka dabbar ka ce farfuq biha da ka tausaya ma wannan rayuwar wala budda li talibil ilmi ba makawa ga dalibin ilimi min al himmati al aliya ya himma madaukakiya fil ilmi abun neman ilimi fa innal mar'a domin mutum ya tsiru bi himmatihi yana hira ne da himmarsa yana hawa ne gwargwaron himmarsa ka tsairi ya tsiru bi janahaihi kamar watan tsuntsu yana tashi sama ne da farafukansa ko to haka ma mutum yana kai inda yake so ne ta hanyar himma ai musa himma ko kwazo a cikin al'amari qala abu tayyib al-mutanabbi yake cewa ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadri al-kirami makarim wa ta'zumu fi ayn as-saghir sigharuha وتصغر في عين العظيم عظيم العظائم فتي على قدر أهل الأزم تأتي الأزائم أي تأتي الأزائم نيوي منفى tana zauwa ne a iya gwargwadon niyyar mutum ma'ana abinda mutum yake niyya to yana zo masa ne gwargwadon niyyarsa abinda mutum yake hange yana zo masa ne iya hangen da yake masa ba sai ku fahimci maganar ba gwargwadon himmar mutum gwargwadon yadda yake samun wannan abin da ya himmanta da shi mafu ala qadri ahlul azmi ta'til azaim ahlul azmi shine ma'abuta himma to gwargwadon himmar ma'abuta himma suke samu abin da suka himmanta da shi a rayuwa wa ta'ti ala qadri kiramil makarim sannan kuma girmamawa da ɗaukaka yana zuwa ne gwargwadon gwargwadon watan ɗaukakar ma'abuta ɗaukaka a rayuwa gwargwadon ɗaukakar ma'abuta ɗaukaka mutum yake samu ɗauka a rayuwa wa ta'zumu fi aini saghiri sigharuha karamin abu karamin abu wa ta'zumu fi aini saghiri sigharuha karamin abu ƙananan mutane ke girmama da shi abin da bai kai ya kawo ba sai karin mutum yana fama da shi ba sa kun fahimta ba wa ta'zimu fi aini saghiri sigaruha kananan ababe suna girmama ne a cikin idanun kananan mutane kananan ababe suna zaman tuwa mayya ne a gun kananan mutane yanzu ala sabilil misali mu dauki misali wanda zai iya dan fito fili haka misali a ce wannan mai kuɗi ne wannan talaka ne yanzu shi gun mai kuɗi abincin da za a cikin gida a za a cikin gida bai dauke shi wani abu ba ba haka bane shi ko abun da za a ci ba wani abu bane amma talaka shi gani yake abincin ini ba kadan shi dali ne ba haka mu fahimta sai yace kuma wa tasghuru fi ayni al-azimi al-azaim sannan kuma ababe manya ta suhuru tana karanta a cikin a cikin idanun manyan mutane babban mutum manyan mutane mutanen da suke da kima daraja to su duk girman abu saboda girman sai su ɗauki wannan abun ba komi ba ba sai kuma bayyana ba babban mutum manyan mutane ko da abu na da girma saboda girman su sai kaga ba su ɗauki abin da girman ba sai ya zama to karami a wajensu kun fahimci hausar masha Allah mala ya ce warra asu fi tahsilil ashiya warra asu jigo fi tahsilil ashiya gun samun abin da mutum yake nema ababe na rayuwa baki daya mala ce aljiddu wal himmatul ahliya shine kokari da himma madaukakiya mutum ya himmantu ya mai da lura akan abin da yake yi فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ما لتدك وند همرسا تكسنتي شيني حدث للتفن gabaɗaya littafan Muhammad ɗan Hassan Allah ya ji ɗansa waktarna bi zalika aljiddu wal muwazaba kuma aka gwamaya son wannan himmar tasa da ƙoƙari da kuma dawwama akan karatu to fa zahiru abin da zai fito hili annahu sayahfazu aktharaha cewa zai halarci dukkan mafi yawan littafan ma'ana idan ɗalibi ya zamanto himmarsa yanzu misalin kana son ka halarci littafan duka Muhammad an Abdul Wahab shi muka fi sani ko Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah mai usulul thalasa mai kashfu shubuhat mai qawaidul arba'a da sauransu to idan kana son ka halarci dukkanin littafansa baki daya kuma sai aka samu aka dace cewa akwai kokari tare da kai da kuma himma tare da kai madaukakiya to abin da zai biyo bayan malaci zaka hadace mafiya yawan littafin ko baka hadace duka ba mafiya yawan littafan su zaka zaka hadace aw nisfa ko mutum ma ya hadace rabin littafan amma in idza kanat lahu himmatun aliya amma idan aka samu mutum na da himma madaukakiya walam yakul lahu jiddun kuma bai da kokari aw kana lahu jiddun ko kuma sha da kokari walam yakul lahu himmatun aliya bai da himma fala yahsul lahu ilmun illa alqalil to ho ba zai samu ilimin ba sai dan kadan ne idan mutum na da himma bai da kokari ko kuma da kokari bai da himma to abun da zai samu na karatu dan kadan ne amma idan mutum ya hada kokari da himma a guri daya to zai samu karatu da yawa mafhum طيب malai yake cewa wa zakara shekul ajallu babban malami mai girma ya ambata al'imamu wanda yake shugaba al'ustazu malami radiyuddin an ne saburi ne saburi gare su ne radiyuddin kuma sunan shi ne rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa fi kitabil makarimil akhlaqi a cikin littafi sana kitawan dabi'u yace anna zal qarnain lalle zal qarnain wanda Allah ya bamu labarin sa a cikin alkur'ani wa yas'alunaka an zal qarnayn ko eh qul sa'atlu alaikum zikra to wannan bawon Allah أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر لوكتين دا يسو يهي بلاغورو ليستولي دن يماما يه يجب انتي يماما يه على المشارق والمغارب أكن قبس دا يما يناسن يماما يه قبس دا يما shawarar hukama sai ya nemi shawarar malamai alhukama nan malamai masu hikima sai ya nemi shawarar malamai domin dole aka ba ilimi an bashi ne akwai hikima a tare da shi fi zalika game da wannan me ra'ayinku game da abu da nake so in yi wa qala sai yace kaifa usafiru li hadha al-qadr min al-mulk taya zani taya zani bulaguro domin cimma wannan eh kwatankwacin abin da nake da bukata na mulki fa inna duniya qalila ce kun ga duniya kadan ce kuma faniyatun mai karewa wa mulku duniya kuma ce mulkin duniya amrun hadirun abin yan dike walakantacce fa laysa hadha min ulul himmati da haka wannan bai da bukata kun baya daga cikin watan himma ɗaukakar himma ko kuma himma madaukakiya abin da ya faɗa da su kenan faqala hukama sai malama suka ce masa safir ibulaguro li yahsul laka mulku dunya wal akhirah domin ka samu mulkin duniya da kuma lahira qala sai ce hadha ahsanu wannan shi ne mafi kyautata shine mafi kyawu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yana cewa inna Allah ta'ala lalle ubangiji madaukakin sarki yuhibbu ma'ali al-umur Allah yana son madaukakan ayyuka madaukakan ababe manyan ababe Allah yana son ma'ali al-umur manyan ababe wa yakrahu safsafaha kuma Allah ya kyamaci watan kaskantattu ko kuma ƙananan abubuwa Allah yana son manyan ababe kuma ya kyamaci ƙananan ababe wa ƙila ma da yace an faɗa fala ta'jal bi amrika wastadimhu kada ka yi gaugawa cikin al'amarinka wastadimhu ka dawwama a kansa dai kada ka yi gaugawa akan abu ma da ce dawwama kai dai faman فما صلى عصاك كالمستديم مالك تو فما صلى عصاك وتن sandarka ba ta noshi ba sandarka ba ta kwange ba kalmustadimu kamar wanda ya dawwama kaga ai wanda ya dawwama wanda ya lazanci abun to kusan ko da yaushe shi abun shi da ke dama gare shi ko to haka ma wanda yake tafiya da sanda to in ba ya ta zama mata ya lazance sa bai iya tafiya sai da sai da wannan sandar to haka wanda ya noshi sandar wanda yake yake tokara da sanda shi ma ai zai dogara akan ta ne ko qala abu hanifa li abi yusuf abu hanifa Allah ya kara masa yarda daga cikin malaman ashabul mazahib yace wa abu yusuf wanda abokinsa ne rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa yace kunta balidan ka kasance da ki'i shine balid daƙiƙi marar ganewa wanda bai fahimta shine balid daga yanke mutum balidi to an kai aya zo matuka ta ƙarshe daƙiƙi kenan fa akhrajta kal muwazaba amma saboda dawwama akan karatu suka fitar da ma daƙiƙi ashe mutum daƙiƙi yake iya zamantuwa mai ganewa iyemi in ya dawwama akan karatu mun fahimta yace wa iyyaka wal kasal ka shirinka a hirkinka da kasala ragonci ya aka ce kasala da larabci ne ko to ma'anar kasala da hausa ragwanci ka ka da ragwanci fa innahu shu'umun kaga ita kasala mala yace shu'umun ita kasala gaba ɗaya ta watan shu'umci ne abinda ake nufi da shu'umci kuma sai ta zamanto tsiya daga an ce shu'um ana nufin tsiya to yace ita kasala gaba ɗaya ta tsiya ce wa afatun azima kuma cuta ce mai girman gaske duk wanda ka gan shi da mutum kasalalle da san jiki da kasala to yana tare da tsiya bai rabuwa da ko talauci mutum ba zai rabu da shi ko wanda tana karatu ya samu karatu sannan kuma rashin lafiya ne mai girman gaske Allah ya raba mu da kasala qala shaykhul imamu malami wanda ke jagora yana cewa abu nasr as-saffar al-ansari rahimahullahu ta'ala ya ce ya nafsi ya nafsi ya ke rayuwata ya ke rayuwata la tulhi anil amali karki jinkirtar da aiki fil birri wal adal a cikin aikin da ya zamanto da'a wa Allah da kuma adalci wal ihsan da kyautawa fil mahali a cikin jinkiri yace kake jinkirta duk aikin da ya zamanto aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala zaka a wajen neman ilimi to ba a son me ba a son mutum ya jinkiri yace fa kullu bi amalin fil khairi muqtabatun dukkanin wani ma'abuci aikata aikin alkhairi ko dukkan mai aiki a alkhairi muqtabatun abin yi wa hasada ne duk mutumin da yake aikin alkhairi to za ka gan shi ana masa me ana hasadarsa ko ba haka bane مالتي وفي بلاء وفي بلاء وشؤم كل كل ذي كسل مالتي كل ذو كسل كل ذي كسل في بلاء وشؤم dukkan ma'abucin mutumin da ke cikin kasala duk wanda ya zaman rago duk wanda ya zaman rago to yana cikin bala'i yana cikin musibu kuma yana cikin watan nadama Allah ya kare mu yana cikin watan bala'in wa shu'umin yana cikin tsiya ba zai rabu da tsiya ba kuma ba zai rabu da ni ba da musiba ba a rayuwa duk wanda ya zama to rago ne to bai rabuwa da musibu sannan kuma bai rabuwa da tsiya malai yake cewa qala al-musannifu mawallafin littafi yace wa qad ittafaqa li fi hadha al-ma'na hakikan ya dace da ni wani waƙe a cikin wannan ma'ana da'i naf- da'i da'i nafsi دع النفس التكاسل والتآني وإلا فاثبتي في ذا الح- في ذا الحواني فلم أر للكثالى حظ يؤتي سوى الندم وحرمان الأماني معنى يا نفسي يا كيرا يواتا نزح قدر يا النداء كتي يا نفسي يا كيرا يواتا دع التكاسل والتعاني ربو دكن واتن رغنتي والتواني لكما سنين هلي attawani sanyin hali attakasu kuma ragwanci to ya ke rayuwata rabu da dukkanin ɗan ɓangare na raganci da kuma mi da kuma wasan sanyin hali wa illa idan ko ke kika kiyake rayuwata kika ce sai kin yi raganci kuma sai kin yi sun hanya hali to fasbuti fi dal hawani ki tabbata cikin walakanci ma'ana duk wanda yake zaman torago ko a gida ne ko to bai rabuwa ko cikin ɗiyanki da in aka samu wanda gashi da sanyin hali da kuma ragonci za ka kullum bai rabuwa da kasance ko duk wani abu aka ɗauko sai a ce shi na shi ne kawai sai a taɓa haka ko ba shi bane sai a ce shi shi ne ko ba shi ya abu saboda an san shi da raganci da sanyin hali sai a ce shi ne ai wannan walakanci ne ko sai ma ce falam ara lil kusala hazzun yu'ta kace ni ban ga wani rabo ba da ake bai wa ragaye ban ga wani rabo ba da ake bai wa ragaye siwa nadamun bancin nadama kawai ragaye ba abin da suke samu sai dai ƙarshen al'amarin nadama wa hirmanil amani da kuma haranta musu cika gurin su a rayuwa duk rago da mai sanyin hali ba zai cika gurin sa ba a rayuwa ko da yana da guri ko in dai akwai raganci ba zai kai ba wa nasara da abin da yake so mafo tayyib malaci waƙila kuma an ce kan min haya'in wa kan min ajazin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasli iyyaka an kaslin fil ba'si an shubhin fama amilta wa ma qad shazza anka sali yace kan min haya'in wai kalar kumiya na wace da aka yi wa kan min ajazin kuma kasawa guda na wace wa kam nadamin nadama na wace aka yi jammin ta tattaru tawallada lil insani min kasbi dalilin haihuwar kasala ai kasala ce ta haifarwa mutum wannan abun ai so nawa wai ma'ana so nawa kasala take take take tattara wa mutum kunya da kuma kasawa da nadama ba sa kun fahimta ba kan min haya'in kunya nawa ce wa kam ajazin kuma kasawa nawa ne wa kam nadimin kuma nadama nawa ne aka yi jammin da ya tattaru duka wa'annan ababen sun tattaru tawallada lil insani min kasali dalilin kasala da ta haifar wa mutum suka suka tattaru akan mutum yanzu ya fita fili dalilin kasala da suka ragwanci da ya tattaru a kan mutum sai ya haifa masa ni ya haifa masa kunya ya haifa masa kasawa ya haifa masa nadama a cikin al'umma sai ce iyaka anil kasl iyaka an kaslin a hirkin ka ka shedan ka da yin kasala da ragwanci fil basi an shubihin game da neman abun da ya shige maka duhu shi ne ashubuhu wanda ke shubuha wanda ya shige maka duhu fama amilta abun da ka ka riga ka san sa wa ma qashazza anka sali to kuma abun da ai aka ce ashubuhi abun da ka san sa ya shige maka duhu kuna shige to wannan abun kar ka yi ragonci akan neman sa wa ma qashazza anka sali kuma abun da ya aka ce shaz abin da yake ya baka da shi shi da shaz abin da baka san shi ba ya aka ce shaz an kaza kamar ya zama to kararar ma abin da can ne baka taɓa majin shi ba to ka neme su akan wannan abu shine shaz abin da ya ya rabe a wannan rubabben abu wanda kai baka san shi ba a rayuwa malam ce wa qad qila hakikan malamai sun ce al-kasadu kaga ragonci min ƙillatin ta'ammuli tana samuwa ne ta dalilin rashin dogon tunani rashin lura abin da ke kawo mutum kasala shine rashin lura fi manaqafi manaqibul ilmi a cikin darajar ilimi wa fada'ilihi da falalasa rashin lura a akan falala da darajar ilimi shi ke sa mutum ya kasala akan neman karatun da mutum ya lura da abun da ke da kwai na falalar ilimi da darajarsa to ko an ce ya kasala wallahi ba zai kasala ba abu kaɗai da zai zamanto ishara gare ka a ce duk in ka fito sahiya ko ka fito zaki je makaranta Allah ya sanya mala'iku su shimfiɗa furafukan su ka taka ka ji ai wannan daraja ce duk abun da ka haɗu da shi saman hanya in zaka je karatu zai maka addu'a ya kira sunan ka ya kira sunan baban ka ya kira sunan mahaifiyar ka ya maka addu'a ya roƙa maka alkharan Allah ya kare ka da sharrin Allah ai ka san wannan ba karamin abu ne da mutum ya san wannan ba zai sakaci ba game da ni game da zuwa karatu ko Allah ya dace da mu